ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من الصدوى والنسافية تا litini yau muna sha bakwai ga watan jimadil akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da takwas ga watan sha biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci ne albarka masallacin darul qur'an da ke nan ganye goda saminaka domin ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka addu'a min alkitab was sunna wallafar al-imam الشيخ العلامة سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني ألا مدى قتل يتكيش يبافر كامش wani littafi yana karantar da mu addu'o'i ne daga cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yadda za mu dinga gabatar da abin da ya shafi addu'o'i iri-iri da kuma alkhairai masu yawa waɗanda za mu samu a cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan don mu ƙara tabbatar da tauhidi ta Allah madaukakin sarki wajen addu'o'i waɗanda muke ainihin wato gabatarwa a kullum a koda yaushe Allah muke roƙo ya mana jagoranci na alkhairi da sanya albarka a cikin abin da muke karantawa yau za mu tashi akan addu'a ta casa'in da uku faɗin mawallafin Allah ta'ala ya ji kansa سمكرنتا اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم wannan addu'a imamu annasa'i ya fitar da wannan hadisi da imamu ahmad da imamu abu dawud da ibn Majah da Imam Ahmad a cikin musnad ɗinsa hadisi ne kuma wanda yake ingantacce a wannan addu'a addu'a ce matukar muhimmanci da bai kamata a ce wani mutum daga cikin musulmai bai iya ta ba jama'a mun gane wannan amma barin karanta mana lafazin yadda hadisin ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a riwayar imamun nasa'i yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya shigo masallaci دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ولكن رواية إمام أبو داود وأن يروتوتا دقا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيني مشجن ابن الأردع الله يقارى مشجن شو ترانا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا شبو مسلاتي فإذا هو برجل قد قضى صلاته سيقا ونمتين يا إدر مسلسة ba ya yi sallama ba wa huwa ya tashahhadu ya idar da sallah a lokacin yana cikin tahiyya wa huwa yaqulu a cikin tahiyyar ta sannan yana roƙon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah yace ya Allah ina roƙonka ya kai Allah alwahidu oke bi annaka ko domin lallai kai bi annaka alwahidu domin kai ne guda ɗaya al'ahadu tilo as-samadu wanda dukkanin bayi ke miƙa buƙatu zuwa gare ka allazi lam yalid wa lam yulad wanda ba a haife shi ba bai haifa ba ولم يكن له كفوا أحد كما باب وني وندي yake tamka gare shi babu wani daya da yake tamka gare shi an taghfira li dhunubi ina roƙonka ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim lallai kai mai gafara ne mai jin kai qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ghufira lah qad ghufira lah qad ghufira lah manzon Allah ya ce tabbas an gafarta mishi tabbas an gafarta mishi haƙiƙa an gafarta mishi har sau uku manzon Allah ya maimaita sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da yake cewa taqriratul nabi sallallahu alaihi wasallam ya rinsa kai farrabu wani kuna mana surutu zan casa ka da shi kuma sun nufi an kul da shi kuma sun kai an nufi yake cewa an taghfira li dhunubi ya Allah ka gafarta min dhunubaina innaka antal ghafurur rahim domin ya Allah kai ne mai gafara kuma kai ne mai jinkai sau uku manzon Allah yake an gafarta mishi an gafarta mishi an gafarta mishi jama'a ina fata mun gane wannan wannan addu'an ke ne ta zo da wannan lafazi kaga ta zo cewa inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid an gani to sannan abu na biyu a riwayar da ta zo a cikin sunan nasa'i wacce ita ce malam ya kawo mana a wannan an gani riwaya ta zo a cikin sunan nisa'i ta ce wannan wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya shigo masallaci sai ya ga wani mutum ya ga masallar sai yana tafiya sai ji mutum ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid ya Allah ina roƙonka domin ya Allah kai ne nan kwaya ɗaya tilo kaga anan yana ƙara nuna maka cewa Allah ta'ala bai san kishiya kaga an ce alwahidu guda ɗaya yace kuma al'ahadu tilo wanda ba shi da abokin tarayya sannan allazi lam yalid wal asamad shine wanda bayi ke mika dukkanin bukatu zuwa gare shi wani ma'anar kuma shi ne wanda dukkanin wani shugabanci da jagoranci yana karewa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yantahi ilayhi su'udat shi ne wanda dukkanin wani mallaka ko mulki ko isa yake karewa zuwa gare shi sai ce allazi lam yarid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba sannan wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tamka gare shi an san tamka ko wanda in an ganshi za ce la ga irin wani ko dai wajen suna hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani mai suna irin na Allah babu shi an gane wannan sannan قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى dukkanin sunayen irin na Allah babu wani ɗaya daga cikin mutane wanda yake da suna irin na Allah subhanahu wataala jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta qad ghufira lahu thalatha an gafarta mishi har sau nawa har sau uku manzon Allah ya maimaita ya ce tabbas an gafarta mishi tabbas an gafarta mishi wanda wanda yake nuna maka cewa jama'a babu yadda za a yi bawa ya zama Allah akwai manzon Allah wane ne shi na'am bawan Allah ne kuma wa manzon Allah ne Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da wasu abubuwa na musamman da ake cewa khususiyat darajoji da matsayi wanda Allah bai taɓa ba wanda ga cikin halittunsa ba jama'a mun gane wannan to wannan yana daga cikin abubuwan da ke da muhimmanci jama'a mu sani babu yadda za a yi manzon Allah ya zama Allah manzon Allah bai taɓa kaiwa wani matsayin da za a ce ya kai matsayin allantaka ba wanda za a zo ana ta bayani kamar da mabiya ɗari sufa ya suka yi cewa akwai matsayin lahutu wanda matsayin al'ahadu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai ke kai wannan matsayin to wannan matsayi ne wanda ake jingina manzon Allah cewa ai shi ma Allah ne mun gane wannan shi ko Allah cewa manzon Allah yake wane bawa subhanallazi asra بعبده بشيء بخليله قد بحبيبه بقى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من قال أنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا duk waɗannan na nuna maka cewa manzon Allah wane ne bawan Allah shi yasa ma yake cewa kada ku dinga fifita ni akan sauran annabawa da manzanni ba wai dan bai fifita falalan ba manzon Allah yana da tawalu ya da kankan da kai shi yafi kowa a cikin ayan annabi Adam har shi baban nasa annabi Adam yana bayan sa ne wajen daraja wajen mukami wajen matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kai sai ku wace wajen babanka mace asha an gane wannan so wannan yana da matsar muhimmanci kwarai da gaske mu sani domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkanin bayanan da zai mana ya mana ana sayyidu sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ba ya alfahari ba dan wasu suna nan suna ta cewa waɗannan bayanan da ake wai zagi manzon Allah ake to kai wani zai zagi manzon Allah ya zunya lafiya a duniyar nan A'a, su suna ganin dole sai an ɗauki manzon Allah, an kai shi matsayin Allah tukuna sannan aka girma manzon Allah. A'a, kowanne daga cikin halittun Allah ana aje shi ne a matsayin da Allah ta'ala ya aje shi, a matsayin da Allah ta'ala ya bashi. An gane wannan? Allah ta'ala ya samu dace. Shi yasa manzon Allah yake cewa in za ku yabe ni ku ce faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ku ce bawan Allah manzon Allah. shi ne suna na yabo da manzon Allah ya fi so a faɗa masa Allah ta'ala ya datar da mu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ku duba wannan addu'ar jama'a wannan bawa Allah da wayar a kai tsaye Allah ya ce ya Allah ina roƙonka dan darajar annabinka to wasu na ganin cewa laifi ne ka roƙi Allah kai tsaye sai ka bi ta hannun wasu ko ka sa shamaki shi ko annabi Muhammad tun da muka fara wannan karatun hadisai muke tarawaitowa kuma ingantattu babu wani hadisi da manzon Allah ya nuna kamun kafa da wani ko shamaki da wani ko kaga wannan jin wannan ban Allah ya da akwai kuskure zai ce mishi a'a ka ce ina roƙonka bi haƙƙi ware ko bi jahi ware in cewa ke ya Allah ina roƙonka ya Allah domin kai ne Allah ɗaya tilo wanda bai da abokin tarayya wanda dukkanin halittu suna miƙa buƙatu zuwa gare shi wanda bai haifa ba ba a haife shi ba sannan ba shi da wani wanda ke tamka gare shi ya Allah saboda waɗannan sunayen naka kyawawa da na roƙe ka da su ya Allah ina roƙonka ka gafarta min zunubaina domin kai ne mai gafara kai ne mai jin kai ku duba kai tsaye sai manzo Allah ya ce qad ghufira lah qad ghufira lah qad ghufira lah tabbas an gafarta mishi tabbas an gafarta mishi hakika an gafarta mishi kaga wannan tabbaci manzon Allah ya bada garanti nan da waye kamun kafa da sunayen Allah ko ya Allahu ko al-wahid al-ahad as-samad sannan allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sunaye ne guda shida ya hada jama'a mun gane wannan sunaye ne guda shida wannan bawan Allah ya hada ya roki ya roki Allah subhanahu wata'ala da shi kuma Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa kai tsaye manzon Allah ya tabbatar cewa an gafarta mishi an gafarta mishi an gafarta mishi Allah muna roƙonka ya Allah gafarta mana wa alaikum salam eh suna da dalili dalili shine suna ganin kasan wanda yake in misali yanzu idan kai kana kasuwa kana sai da abu sai wani ya zo ya buɗe irin sana'arka kusa da shi za ka ji daɗi yawwa to damfara ce ta kawo wannan so ake dole sai an bi ta hannun wasu a kai musu abubuwa su an shi ce su za su roƙa musu Allah shi ne kawai ka gane sasha makin ai yanzu a wannan zamanin ai ka gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ake filgali za ce to ka koma wacin da shi baya raye ka koma wajen wani da wani shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai gaba ɗayan su Allah kaɗai suke roƙa kai tsaye shi kansa Allah da kansa ya ce manzo Allah idan sun roƙi sun tambaye ka game da ni ka ce ni makusanci ne ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni bai ce da darajar ka ba bai ce da sunan ka ba bai ce da kaza kaza ba an gane wannan ai kuma ubangiji ya ce wa qala rabbukum ud'uni ina mamakin jahilcin wasu mutane wallahi da mamaki mutum ya karanta alqur'ani sai ya karyata ya karanta hadisin manzon Allah sai ya karyata kuma duk wannan a cikin sun manzon Allah yake ta yaya sun ka da manzon Allah zai tabbata bayan ka ƙaryata littafin Allah ka ƙaryata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka zama soyayyen manzon Allah a haka ba dai masoyi ba sai dai makiyi domin shi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba cika baki bane ko bin shari'a sani ya ce ayi kayi ya ce ka bari ka bari law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inda al-muhibba liman yuti'u liman yuhibbu muti'u Allah ka shirya da mu. Laka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda waɗannan malamai suka fitar da shi. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. A wata riwaya ta wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa haƙiƙa wannan bawan Allah ya roƙi Allah da sunansa mafi girma wanda idan aka roƙe shi da shi yana amsawa. sannan idan aka nemi biyan bukata yana biyan wannan bukata ji manzon Allah shi hakika wannan mutumin ya roki Allah da sunansa mafi girma an gani haka ya zo a wannan riwaya kamar yadda zamu karanta kuma a riwayar gaba ita ma har malamai ke tattaunawa cewa to wani sunan Allah ne mai suna al-a'zam wanda zamu zo mu bayani akan wannan insha Allah ta'ala jama'a mun gane wannan ko to don haka jama'a wannan hadisi ne wanda ke ingantacce kamar rana lokacin azhar kuma ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan sahabi ya faɗi sai hadisi sai addu'ar mu ta gaba الرابع وتسعون نكس عنده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وتوانا بأن لك الحمد كما تقول دفتا أكن دال بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce wanda ainihin wato malamai sun fitar da wannan hadisi wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa mana imam abu dawuda da imamun nasa'i duk sun fitar da wannan hadisi haka nan ibnu majah shi ma ya fitar da wannan hadisi hadisi ne kuma wanda yake ainihin wato ingantacce Allah ta'ala muke roƙo ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira shi wannan hadisin jama'a da muka karanta na yanzu shi ma hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya shigo masallaci sai ya tadda wani mutum yana sallah a sallan nan tashi da yake sai ya ji mutumin yana addu'a a cikin tahiya ita ma a cikin tahiya yadda ya zo a sunan abi dawud hadithi na anas ibn malik allah ya ƙara mishi yadda yana cewa annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jalisan wa rajulun yusalli anas ya ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallaci muna zaune sai ga wani mutum yana yin sallah thumma da'a sai wannan mutum ya addu'a a cikin me sallarsa a lokacin tahiyya yace Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka bi anna lakal hamda domin dukkanin yabo da godiya sun tabbata gare ka kai kadai لا إله إلا أنت باب أبن متابسة شنشنتا سيكي وحدك لا شريك لك كي كدي باكد أبو تاريا المنان كيني مي بيوة مي يوي كوتا يا بديع السماوات والأرض يا ونديك آجي حلتا سمي والأرض دقسي ba tare da ya ga sunfuri daga wajen wani ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abocin girma da karamci da kyauta ya hayyu ya qayyum ya rayayye ya tsayayye akan dukkanin bayinsa wajen gudanar da su inni as'aluka aljannata ni ina roƙonka gidan aljanna wa a'udhu bika minan nari ina neman tsarinka daga wuta Allahu akbar Anas yace fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laqad da'a Allah bismihi al-azim wannan mutumi tabbas ya roki Allah da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda duk wanda ya kiraye Allah da waɗannan sunaye Allah zai amsa wa idza su'ila bihi a'ta in ko ya roki Allah biyan wata bukata Allah sai ya biya mar wannan bukata mun kabbara ba kaga wannan addu'ar to asalin bakan dami yake duk wata bukata da kake da ita a wurin Allah wallahi in ka roki Allah da wannan da gaskiya da ikhlasi da ƙarfin imani ka shiga tasku ne hankalinka ya tashi ne kana jin tsoron tabi'anka kai ya lalace kana jin tsoron sana'arka ka taɓarɓare kana jin tsoron wani abin da ke maka barazana a rayuwa roƙi Allah da waɗannan sunaye ka ce ya Allah ina roƙonka da waɗannan suna ya Allah ka biya min bukata kaza da kaza kaga aiki da cikawa malam malam wannan ba maganan gwaji ba ba maganan gwaji ba kawai kai yana yi don mutane da yawa ba iyaka sun yi kuma waɗannan a wannan addu'a ko ta yi aiki jama'a mun gane wannan to wannan addu'a kamata ya jama'a kowa ya haddace ta an gane wannan ne Allah ta'ala ya dace da mu da alkhairin duniya da lahira kun ji wannan kenan hadisin wani a hadisin Anas ibnu malik Allah ya ƙara mishi yadda bayan wannan akwai hadisin da ya zo a cikin musnad imami ahmad har ila yau da wancan lafazin an gane wannan ai a lafazin imamu ahmad ibn hanbal a cikin littafinsa bayan wannan bawan Allah ya gama addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace atadruna bima da'a inji manzon Allah yace kai wai kun san da me yayi addu'a da me ya roki Allah wannan bawan Allah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzonsa ne suka fi sani qala sai manzon Allah yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa duk abin da yake ga manzon Allah yayi rantsuwa karshen tabbas kenan jama'a mun gane wannan kai Allahu akbar wato wannan sunna dadi Allah Allah ka dauki rayuwa kan sunnar manzon Allah da kaunar manzon Allah da yin aiki da sunnar manzon Allah ka duba yadda manzon Allah ke fadi jama'a wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad da'a Allah bismihi al'azim wannan mutumin ya roki Allah da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda duk wanda ya kirayi Allah da su Allah zai amsa wa idza su'ila bihi a'ta wanda kuma ya roki Allah biyan wata bukata Allah sai ya bashi wannan abin da ya roka mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a riwayar Affan yace da'a bismihi al-azim ya roki Allah ne da sunansa mai girma jama'a mun gane wannan ko To wannan jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wannan bawan Allah yana addu'a kuma ya tabbatar da shi akan me akan abin da ya ji shi yana roƙon Allah da shi. An gane wannan? Allah maɗaukaki sarki ya samu dace. To sai mu kuma mu bi lafazan wannan addu'a dalla-dalla mu ji yadda yake ƙara tabbatar tauhidin uluhiyya tauhidin mai kaɗaita Allah da mai bauta akwai wata tauhidin rububiyya tauhidin tabbatarwa Allah da mai halitta da gudanar da sha'anin bayi sannan tauhidil asma'i was sifat sunayen Allah da sifofinsa duka a cikin wannan addu'an jama'a duka an gane wannan mu koma farkon lafazin yace Allahumma inni as'aluka ka gani Allahumma inni as'aluka ya Allah lallai ni ina roƙonka bi anni ko wace bi anna laka alhamda domin dukkanin yabo da godiya sun tabbata gare ka ne ya Allah kaga nan menene yabo ne ga Allah Allah yana son yabo ka dinga yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin komai ya yabi Allah da godiya mafi alkhairin abin da kuma zaka roki Allah kenan da shi alhamdulillah har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa o Allah yana mamakin bawa ya ci abinci kuma ya gode ma Allah akan wannan cin abincin da zarar mutum ya ci abinci ya gama sai ya ce alhamdulillah to Allah madaukakin sarki yana gafarta mishi zunubansa sanadiyan wannan alhamdulillah da mutum ya faɗa jama'an gane wannan to yace bi anna lakal hamda domin dukkanin yabo da godiya da jinjinawa da kwarzantawa sun tabbata gare ka ya Allah la ilaha illa anta ya Allah babu abin bauta bisa cancanta sai kai kaga wannan tabbatarwa Allah da menene uluhiyya ai la ma'budun siwak babu wani abin bauta wanda ba kai ba don kalmar ilahu ma'anarta menene al-ma'budu bi haqq wanda ya cancanci bauta babu abin bauta bisa cancanta sai kai wani tauhidin menene tauhidin uluhiyya shine kadaice Allah ta'ala da ibada ya kamata mu iya bambance tsakanin tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin mene kai ni motsin da kuke auren nan ku tashi auren nan ku kuma cin gefe faru kuma cin gefe ya sake ganin kuna kuna zama abu kaka bi shi zauna nan jama'a mun gane wannan ko yana da muhimmanci jama'a mu iya bambance tsakanin waɗannan abubuwa idan kace tauhidin rububiyya shine tauhidin da ya shafi tabbatarwa da ikirari a zuci da yin imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shine wa shine mai halitta shi ne mai gudanar sha'anin bayi shi ne wanda ke azurtawa shi ne wanda ke saukar da ruwan sama shi ne mahalicin kowa da mai komai kuma ka kai tashi a cikin wannan to wannan tauhidin hatta mushrikan larabawa sun tabbatar da shi ma Allah an gane ai ba su da shakka game da wannan domin Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul ankabut wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله إن ذاك تنبيه سوكا سألنا كثير سوء ويشن ويا أهل جسم ميدا كسا وانين يهوري يهوري قل الرانا دوتا بس مك وانيني بس مك الله ني في الله تعالى كان سيكي شوى فأنا يؤفقون تيا يا أكي كود سوء غبرن كأيت الله دبوتا in babu wanda ya wannan sai Allah shi kaɗai to yaya ko bauta sai a ce sai an haɗa shi da wani a wurin bauta wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah Allah ce da zaka tambaye su wa ya halicce su Allah ce tabbas za su ce maka Allah ne an gane wannan ai maganar azurtawa kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard kace da su wake wane ne yake azurta ku a cikin sama da ƙasa أمن يملك السمع والأبصار وأنيك ملك الجيد قليل ومن يخرج الحي من الميت وأنينك ابتدى الرعيينك السمة الشيء ويخرج الميت من الحي وأنينك ابتدى الرعيي السمة الشيء ابتدى متشي أسر رعيي ومن يدبر الأمر كي وأنينك قدانا الأمر باين دنيا قبائح Allah ce la yaquluna Allah fa sayaquluna Allah za su ce maka Allah ne ina fata an gane wannan to ka gani sun tabbatar da wannan shi yasa babu wani sabani jama'a kan wannan tauhidi saboda kowa ya tabbatar da shi a ina matsala take tauhidul uluhiyya to wasu kungiyoyin zaka tadda hatta rububiyyar Allah ma sun kwace sun ce duk abin da Allah zai zartar na wani umarni ko wani abu sai ya sai ya saukar da wannan umar da hannun kudubi sai kudubi ya yi tukuna sannan sai a yi a gani kuma Allah ya ce Allah ne yake bambanci kenan sai kuma ka ƙara koma tauhidul uluhiyya shine ta Allah da bauta addu'a wa ake wa shi kadai Allah duk wanda ka roƙa ba Allah ba kai aikin banza ko kuma kai ne kai shirka da Allah addu'a haƙin Allah ne yin sadaka dan wa ake yi yawwa duk wani nau'in ibada sallah wa ake wa azumi zakka aikin hajji alwashi tawakkali imani mai da al'amari zuwa ga Allah daga ayyukan zuci da gabbai duk wa ake wa Allah shi kadai kenan da ka jawo wani sai ka hada shi da Allah a ciki kai ne kai shirka da Allah da kuma shine tauhidin ibada yake tauhidin bauta shine tauhidin uluhiyya tauhidin ke magana a ta Allah da bauta me matsalan waɗannan mushrikan larabawa suka ce manzo Allah aj'ala al-alihata ilahan wahidan haba haba in sai ka sanya abin bauta ya zama kwaya ɗaya tilo kan su matsalar sun da take amma halitta da gudanarwa da komai sun da Allah ne yake yi amma wannan ya shiga da su musulunci sun zama musulmai ba su zama ba saboda me ba su da tauhidin uluhiyya ba su yadda aka aika Allah da bauta ba shi kuma Allah da ya aiko da annabawa da manzanni dan a tabbatar da menene bauta tauhidin uluhiyya wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut shi sa Allah ma ce fa minhum man hada Allah in kaga wani ya kauce kai ba mai tirsa shi bane ba wanda ka isa ka tirsa sai ya bi hanyar ka a'a fa minhum man hada Allah cikin mutane akwai wanda Allah ke shiryar da su Allah ke shiryar da mu wa minhum man haqqat alayhi dalalah akwai kuma wanda fata ta tabbata a kansa Allah ke fasiru fil ardi ku tafiya a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku je ku ga menene karshen waɗanda suke masu ƙaryatawa to wannan addu'ar ku duba wannan sai tauhidul asma'i was sifat shi kuma shine imani da kudirce cewa Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyawu da sifofi mafiya kamala yadda ba wanda ke tarayya da Allah a cikin wannan mun gane wannan kai eh don haka baka taba jin wani mai sunan Allah ba ka taba gani shi an gane wannan to amma wasu daga cikin kungiyoyi da su jingina kansu zuwa ga musulunci sai su dinga bai wasu mutane sunayen Allah wani ma zai da abokin sai ce musu ah haba Allah haba Allah ya zaka mun haka saboda ana suna ganin cewa komai Allah ne Allah kuma shine a komai inda ba dan Allah ya shiga cikin komai ba da komai din ya zama babu mun gane wannan shine wahdatul wujud ko ne abin da ke cewa haluliyya Allah yana sauka a jikin bayi eh ko da kaga ainihin wato menene kiyashi to shi ma nan kiyashin da bin shi ma Allah ne Allah ya tajalli a jikinsa da ba dai tajalli a jikinsa ba shi din da bai zamo ba mun gane wannan ai su da ke tumayin haƙiƙa Allah ka tsare mu to waɗannan abubuwa jama'a suna da muhimmanci mu san su to wannan addu'a sai ta haɗo duka waɗannan bangarori guda nawa guda uku lokacin da kace Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka bi anna lakal hamda domin dukkanin yabo da godiya sun tabbata gare ka ka ganin matauhidin uluhiyya ne kana tabbatar da godiya zuwa ga wane yawa domin akwai alhamdu akwai alhamdul mutlaq ko godiya sakakkiya wacce ba ta da iyaka an gane ba a yi wa kowa irin wannan jama'a sai Allah ka ce ina ma godiya maras iyaka Allah ka aike ma godiya mara iyaka amma duk wani a cikin bayi da ya baka wani abu na alkhairi sai ka masa godiya da gwargwadon irin abin da ya cancanta ya masa godiya da shi akwai kuma alhamdul muqayyad yabo da godiya wanda yake kayyadajje jama'a mun gane wannan wani kamun kaza na gode Allah ya saka da alheri kai ba yadda kamun Allah ya maka ka kana masa godiya ne takaitacciya amma ka ci godiya dukkanin godiya da yabo dukka sun tabbata gare ka ba a kowa wannan saiwa sai Allah shi kadai shi ne ce bi anna lakal hamda domin anan aljar wal majrur anan yana nuna maka bene kadaita Allah ne da wannan bi anna laka an gane wannan kai bi anna lakal hamda domin dukkanin yabo da godiya sun tabbata gare ka sai ya ƙara cewa la ilaha illa anta babu abin bauta bisa jinta sai kai tauhidin me tauhidin me uluhiyya ko tabbatarwa Allah da bauta shi kadai sai ya ƙara cewa ko wahdaka kai kadai la sharika laka babu abokin tarayya tare da kai almannanu Allah kai ne ma'abocin baiwa mai yawan kyauta ga bayinsa wanda kake mawadaci wanda talauci bai taɓa leƙa taskarka ba ya bari a samawati wal ardi cewa almannanu tabbatar da tauhidin menene anan rububiyya kyauta azurtawa bayarwa in an baka ji an baka gani an baka dukiya an baka mashin an baka gida an baka ɗakin kwana an baka iyaye komai wa ya baka wannan Allah shi ne mai yawan kyauta. Sannan ya bani a samawati wal ard ya wanda ya ƙagi halittar samai da ƙasai tun da kake baka taɓa ganin wata sama irin ta Allah ba ta ko akwai babu shi ne wanda ya halitta samai babu ginshiki ka taɓa ganin wani injiniya saboda tsaba ƙwarewa ya yi wani gini babu turaku amma ginin ya zama ya zo na a sama kawai akan iska ka taɓa gani baka taba gani ba shi sa da kansa Allah ya ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah shine wanda ya hadici sammai daya bisa daya wa banaina fawqakum sab'an shidada yace mun sanya sammai mun gina sammai guda ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai masu ƙarfi sama da ku allati bi ghairi amadin tarawunaha babu wani ginshiki da kuke gani wanda ya tattara sama kuma duk ƙasar da kaje ko ina kaje irin dai wannan sama haka za ganta ba bambanci ita ce dai kwaya daya ta ruba kowa ta bi kowa inuwa to babu wanda ya taɓa yin wannan sai Allah hatta maƙaryata babu wanda zai zo hatta dajjal in ya zo da duk ƙaryarsa bai taɓa cewa na halicci sama na halicci ƙasa ba ƙarya yake ba zai iya wannan idda'in ba sai dai wani abin daban mun gane wannan ai to shine ce ya badi a samawati wal ard ya wanda ya kage halittan sammai da kasai ba tare da ya taba ganin samfuri a wurin wani ba jama'a halittan sammai da kasa sun fi abin al'ajabi da girma fiye da halittan dan adam ko Allah da kansa ya faɗa al-khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas lalle halittar sammai da kasa shi ya fi girma fiye da halittar mutane walakin na asarar nasi la ya'lamun sai da yau mutane ba su san haka ba ya wanda ya kage halittar sammai da ƙasai ya zal jalali wal ikram kun ji ya zal jalal ya ma'abocin girma da cika da kamala wal ikram da kuma yalwan falala da girma da kyauta wanda kyautarsa ba ta da iyaka shine al ikram ne shi ma'anan zul jalali wal ikram ma'abocin girma da ƙasaita da cika wal ikram da kuma me yalwan falala yalwan kyauta yalwan arziki da kuma ba da rahama ga bayinsa ya hayyu ya qayyum ya rayayye wanda rayuwarsa dawwamammiya ce ba maganar mutuwa wannan sifa ce da zatin Allah subhanahu wataala kaga nan tauhid asma'i was sifat ko ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram tauhid mene al asma'i wa sifat Allah kadai ake kadaitawa da irin waɗannan sunaye naka ba a kiran wani daga cikin bayin Allah kowaye da irin waɗannan sunaye sai Allah shi kadai an gane wannan Allah ne sifanta kansa da waɗannan abubuwa kuma dole a tabbatar masa da su to bayan ya gama yace ya qayyum ya wanda yake tsayayye da kansa wanda bai da bukatan wani daga cikin mutane wani daga cikin halittunsa ya tsayayye wanda ke gudanar da al'amuran bayi wajen inganta rayuwansu rayuwansu da dukkanin abin da ya shafi wannan sai yace inni as'aluka aljannata ya Allah ni ina roƙonka aljanna kaji ya Allah ina roƙonka mene aljanna wa a'udhu bika minan nar kuma ina neman tsarin ka daga azabar wuta jama'a wannan addu'a ta girmama ku duba ajallul maqalib mafi girman abin da dan adam ke nema a wurin Allah shine abin da wannan bawan Allah ya roƙa inni as'aluka aljannata Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina neman tsarin ka daga azabar wuta to a wannan gabar wanda ke tsakanin waɗannan kausain guda biyu bracket ɗin nan guda biyu yana nuna maka cewa za ka iya roƙon Allah biyan wata buƙatar ta daban wacce ba aljanna ba ma'ana kana da buƙatar Allah ya inganta maka rayuwar wa rayuwar ƴaƴanka ko da ka gama wannan abin suka ce ya Allah ko ba da larabci ba ya Allah ka inganta min rayuwar ƴaƴana ya Allah ka shirya min zuriyata ya Allah ka bani arziki ya Allah ka yi min kariya daga makiya ya Allah ka yi min kaza da kaza duk abin da ka gama sai ka roki Allah da wannan jama'a mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya samu dace to dan haka jama'a kun ji manzo Allah ya ce hakika wannan bawan Allah ya roki Allah da sunayensa kaji da sunayensa mafiya girma waɗanda idan ya roƙi Allah ka kira Allah da shi Allah zai amsa ka san wani ya kira Allah ma Allah bai amsa an gani kana hada Allah da wani wajen wajen wajen addu'a da ka kira ya Allah din Allah ba zai amsa maka Allah sai ya kauda kai ya kyale ka in ka ne biyan bukata ko ba zai biya maka ba saboda me shirka shirka malam bid'a Allah ka tsare mu da shirka don haka kun ji wannan addu'a daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Alaikun salam. Na'am. Eh. Abin da ke faruwa shine a ƙa'ida dama da ake yin sallah shine sirrantawa da aka ce a yi ba a zuci aka ce a yi ba ka san akwai sirri akwai kuma zancen zuci zancen zuci tunani ne sirri kuma yin magana ne amma a hankali yadda za ka iya jin da kanka in wani na gefen kama zai iya ji to haka ake tahiyar ba kawai za ga mutum bane ya tahiya yana kaɗan yatsa ya yi gum ya gama sai ga yaka assalamu alaikum shi ke ya gama wannan tunani ya yi an gani me ya yi bai tahiya ba haka nan wanda zai sallah a zahar da la'asar ka gan aka yi kabbara a bayan liman sai ga ya rufa shi ya yi gum in ya gama sai Allahu akbar ya kabbara to wannan shi ma tunani yayi ba shi da sallah yadda kake karanta Qur'ani a bayyane haka za ka karanta shi a sirrance amma ba tare da kana ji yadda mutane ba ku gane nan can yadda kai kadai za ka ji yadda mene kunninka a gani raɗa shi ne sirrantawa wannan raɗan da kake yi wanda ke kusa da kai zai ji ko haka ne to shi ma wannan haka yake a cikin sallar sai manzon Allah ya ji shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jinsa ba irin na kowa bane Allah yana iya tsinkayar da shi abinda kowa bai ji ba shi ya ji da kundinsa ina fata mun gane wannan to shi ya ji ai sai ke ce musu haƙiƙa wannan mutumin ya roƙi Allah da bai sai manzo Allah sai ya karanta musu addu'a cewa ya roƙi Allah ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ka fahimce ni ka je da lamarin yake ba wai manzo Allah kawai da ya faɗi maganar sai ya shiru ba a sai ya karanta musu addu'a yake cewa wannan ya roƙi Allah da sunan Allah mafi girma idan idan aka kira shi da shi zai amsa idan aka nemi biyan bukata kuma Allah zai biya kai tsaye Allah ka fahimtar da mu wato wallahi malam a duniya kaf babu abin da ya fi sunar manzon Allah daɗi duk abin da za a biya maka a ce maka kai tsaye manzon Allah ya yi manzon Allah ya ce to shi ne kike samun cikakken natsuwa wanda babu wani maganar shakka a cikinsa kai tsaye za ka ibada ka ba tare da wata matsala ba Allah ka datar da mu الخامس والتسعون الدعاء تتف إن دبيار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأن بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إمام أبو داود هذا الترمذي ده ابن ماجه ده إمام أحمد تفتد بأنه حديث shi ne dai wancan hadisin amma menene bambanci tsakanin shi da wancan na farko na'am lafuzza ko wancan na farko me yace bi annaka bi ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad haka ne wannan kuma yace mene bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad kaga bi ce al-wahid ba an gane wannan ke da wancan lafazin wanda makaranta a baya a tam ya fi wannan lafazin cika mun gane wannan amma duka dai addu'a ce guda ɗaya kuma riwayoyi ne mabambanta da malam ya kawo mana kenan zaka iya ma Allah kirari da waɗannan sunaye yayin da kake cikin addu'a zaka yi ma Allah kirari bayan duk ka gama sai ka roki Allah biyan bukatunka na alkhairi Allah ta'ala zai biya maka wannan tabbas baka da wani shakka a ciki ko kwanto Allah ka amsa mana الثالث والتسعون نتفئن شدا رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور wannan hadisi imam abu dawuda da tirmidhi da imam nasa'i da ibnu majah suka da wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi da isnadansa baki daya jama'a mun gane wannan aiki tayyib wannan hadisi ya zo ne hadisin abdullahi dan umar allah ya kara mishi yadda abdullahi dan umar yake cewa kunna nu'addu li rasulillahi ko na'udda li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlis al wahid mi'ata marra yace mu dinnan muna kirgawa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a wani wurin da ake tattaunawa an gani game da wani abu na harka ta addini ko wani abu kamancin wannan ko tattaunawa game da wani al'amari kamar ana tattaunawa tsakani yace muna kirgawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan karanta wannan addu'a kusan sau ɗari idan ana zaune an gani fil majlis al wahidi a wajen zama guda ɗaya manzon Allah yana cewa rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta min wa tuba alayya Allah ka karɓi tubana innaka antal tawwabul ghafur Allah kai ne mai yawan karɓan tuba kuma kai ne mai gafara rabbi ighfir li ya ubangiji na ka gafarta mu wa tub alayya Allah ka karbi tubana innaka anta tawwabul ghafur lalle kai kai ne nan mai karban tuba kuma kai ne mai yin gafara an gane wannan jama'a kenan idan ko zauna a majalisi misali dandalin ku na hira ko wajen shan shayin ku ko wani abu ba a so ka tashi a wannan wurin da aka zauna fati sai ka ambaci Allah kuma sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yana cewa babu wasu mutane da za su zauna a wani wuri hira yanzu ba su ambaci Allah ba ba su yi salati ga manzon Allah ba face wannan zaman da suka yi ya zame musu hasara da nadama a ranar alkiyama. In ji annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam saboda haka jama'a ambaton Allah yake da muhimmanci kwarai. Ko da a majalisi aka zauna ana hira ana tattauna game da wani abu, kaga ta sauraron wannan hiran kaɗai, lokacin da ba kai ke magana ba, yace rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Mun gane wannan ai. Allah madaukakin zai samu dace. ko manzo Allah da ya faɗa kullu bin adama khata dukkanin ƴaƴan annabi adam masu kuskure ne wa khairu khata'ina at-tawwabun mafiya alheri masu yin kuskure su ne masu wa masu tuba annaba da manzanni ne kawai kafta daga wannan amma in ba su ba kowa farar hula ne anan ba wani wanda zai ce maka wai shi ya fi ƙarfin yanzu aikata ma aikin alherin Allah ya bashi lada kasa kuma masu wannan aqidar to sun yanzu ma suna mutum zai kai wani matakin da zai yi aiki ma ba dan Allah ya bashi lada ba kawai shi zai yi don son Allah shi baya aiki don Allah ya bashi aljanna baya aiki don Allah ya tsare shi ga zaba wuta shi ya wuce nan annaba da manzanni kuma haka su kare rayuwarsu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna jin tsoro duk da manzon Allah ya musu bishara da aljanna amma suna jin tsoro kada Allah ya ce ya ɓata ayyukansu don Allah ya ga dama da aikin da kai ya ga dama sai ce na ɓata ayyukanka saboda me ka wuce gona da iri mun gane wannan sai na abubakar radiyallahu an lokacin da wannan aya ta sauka a sautin nisa man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira yace wa duk wanda ya aikata mummunan aiki sai an mar sakamako da shi ko ba zai samu wani wanda ba Allah ba a matsayin majidincin lamarinsa kaji waliyan ba shi da wani waliyi da zai taimake shi wala nasiran ba shi da wani mataimaki da zai zai kwace shi sai na abubakar kawai sai je fashe duka wajen manzon Allah shi abubakar me ya faru ce to gashi Allah ya saukar da wannan aya yace ayyuna lam yuzlim nafsahu wane ne a cikin wanda bai cuci kansa ba bai aikata wani laifi wanda zai zama za a mai sakamako da shi mummuna ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laysa kama laysa kama taz'umun ba kamar da kuke riyawa bane a'a ba haka bane sai ce sai na baka alaysa tamrudu yace shin ba ka rashin lafiya wata masifa ba ta samun ka ba ka yin tuntube ba ka yin kaza sai manzo Allah ce wannan shine sakamakon mumini yayin da ya aikata wani mummuna sai a mai sakamako da shi a nan duniya wani bakin ciki wata damuwa wani tuntube kaya ta soke ka ka yi aiki halin ka ya kanta ka sha wata wahala wannan wuyan da ka sha sai Allah ya gafarta maka zunubanka sanadiyan wannan amma shi kam kafiri wannan zunubin yana nan a aji a wurin Allah ba maganan gafara zai haɗu da Allah zai man sakamako da wannan mummunan aikin nasa in ji annabi Muhammad kaga shi Allah yana son masu yawan mai masu yawan tuba zalla ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah ya ku jama'a ku dinga tuba zuwa ga Allah ce fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi kullu yawmin mi'ata marra domin ni ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafaran Allah a kowane yini so ɗari in ji manzon Allah kada shi wannan babban al'amari ne zaka jama'a mu rika yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda muna da gazawa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wannan yana cikin sahihul jami' manzo Allah yana cewa babu wani mutum dan adam face yana da wani zunubin da ya aiki aikatawa wanda ya saba da aikata wannan laifin barin laifin ma yana masa wahala to amma abin da zai sa shi ya tsira shine me tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yace dan su kuma Allah ta'ala sai ya gafarta mishi wannan zunuban nasa Allah ka gafarta mana نعم نعم نعم
a lokacin zamanin na su ba ba a waɗansu abubuwan da ke yin wani zamanin da su ne amma akwai karɓar da yawa kai akwai gonakin da biyu sai gaba wanda ya ce Allah ka bani ka bani ka bani da waki Allah ka bani abu kaza. Eh. Shi abu da suke wuta shi a aljanna ko kuma Allah.
Bari.
Ni kuma kuma yau to ya ga mutum ya ka ya tsaya hannu da shi Allah ka bani kuɗi ko kuma ka bani ko kuma ka bani.
Gaskiya ne.
Ni ka wannan haka.
Bambancin shi ne su mutane ne waɗanda suna nufin samun gidan lahira da ayyukansu ba rayuwar duniya ba mu kuma galibi a yau duniya muke sun samu ba gidan lahira ba shi ne kawai bambancin so su imaninsu yana da ƙarfi imani ne mai bala'in ƙarfin gaske wanda babu wata al'umma ne taɓa samun irin waɗannan mutanen babu su ba a yi ba ba kuma za a sake yi ba sabon manzon Allah su kawai lahira ce a gabansu to manzon Allah ne faɗa a cikin hadisi tarbiyyar da manzon Allah ya ba su ne yace wanda lahira ta zamto ita ce abin da ke da muhimmanci a ransa kullum yana neman ta a wurin Allah to Allah zai masa abubuwan nan guda biyu Allah zai tattara hankalinsa wuri guda zai dinga ɗebo arzikin da ya kaddara zai bashi a cikin sauƙi ya same shi zai tattara masa kan jama'arsa kuma duniyan ma da kanta za ta dinga bin shi ɗauke ni ɗauke ni ɗauke ni shi yana a'a ke tafi ba zai ɗauke ni ɗauke ni ashe kaga duk aikin da kake yi domin neman lahira to kana jawo kanka samun arziki ne da kuma samun sauƙin samun arziki a duniya sai manzo Allah ya ce amma wanda ya zama duniya ce abin da ya sa gaba to Allah ta'ala zai tabarbar da al'amarinsa kuma ya rubuta masa talauci a gaban goshinsa kullum ana magana sai ce wallahi ai wallahi ana cikin wani hali ga ka da gida ga ka da mota ga ka da filaye ga ka da amma kana kuka ci wallahi abin ne ai ku duba alhaji wani fa wani shi abin da Allah ya bashi bai wadace shi ba manzo Allah ke za a rubuta talauci a gaban goshin sa da ka gan shi kaga talaka kaga matsiyaci kaga mabukaci kuma duniyar ba za ta taɓa samuwa gare shi ba sai gwargwadon abin da Allah ya rubuta zai samu kuma Allah zai watsa mishi jama'arsa kowa ya watsa ya bashi in ga wani yana rabansa to yana son ya dan samu wani ya dan ya dan tebi wani a jikinsa ne kawai kauce ba shi waje to shine bambanci tsakanin mutumin da yake yin aikinsa domin samun lahira da kuma wanda yake yin aikinsa domin samun duniya to galibi mu a yau duniya ce a gaban mu kawai wani yana ganin fa in ya kai rayuwar nan ko ya samu aljanna fa in dai a duniya ne bai fanta ma ba ina ganin shi fa gaskiya akwai matsala zaka duk hanyar da zai bi wajen ya same ta sai ya bi ya ki halas ya ki haram ba ma a tantancewa kamar da manzon Allah ya faɗi yace wani zamani wani zamani zai zo wa mutane mutum baya tantance dukiyar da yake samu shin daga halal ne ko haram a hambin bin kai ake komai yazo kawai dauka shi ake kaga sana'o'i da suke zuwa da abubuwa na online mutum bai taba tambayar me me halalci me haramci ba ruwan shi da wannan a shi dai nawa za a samu ba haka bane ba da haka ka dinga cutar mutane miliyoyin kuɗi a ce masu kaza sun zo sun cuci mutane sun kwashe masu kaza sun zo sun kwashe jama'a kuɗi duk haka ne son banza ya mana yawa Allah ya tsare mana imanin mu cewa na'am Ƙwarai. Eh. ai zahira ce
tamanin cikin ɗari eh duniya mun san gaba kwarai shi yasa- shi yasa riga maka ai daga cikin alamu ne na raunin imani mutum ya zama haka an gani mutum ya zama haka alamu ne na raunin imani ka zama ba ka da abin da ka sama gaba a rayuwar kawai sai duniya kawai kai duniya ce a gabanka ya za a samu duniya ya za a samu a ci ya za a samu a sha ya za a samu a kashe kawai shi ne abin da ke da muhimmanci kai a rayuwarka a to ka samu matsala amma ya zama kana yin aikinka domin Allah domin neman gidan lahira babu ne sai ka nemi duniya abubakar na zuwa kasuwa ai umar na zuwa mene kasuwa shi yasa abubakar in ya tashi sai ya ɗebo dukiyarsa kaf a ce me kamar ma iyalanka ya ce me na bar musu Allah da ba da manzonsa zai wuce gobe ya ƙara kowa kasuwan kuma Allah ya ƙara bashi biliyoyin kuɗi haka sai na Umar haka sai na Usman haka su Abdurrahman ibn Auf haka su Abu Haytham Abu Haythama suke shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne mana albarka ce albarka ce Abdurrahman bin Auf da ya zo garin Madina ka ce to na raba gidana biyu na baka rabi na yi mata na ka zaɓi wanda kake so in saka ka aura kai sahabban manzon Allah kenan shi yasa fa Allah ya musu wani yabo malam yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يشو ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا متوم كسوني وأن فك من لكي جدا جيدكم إيماني غبان وأن شم مهاجرين سنة سن وأن فك هجرة زوا غريش kuma a zuciyarsu ba su da wata tsananin bukata na abin da suke da shi kai suna ma fifita waninsu a kan bukatarsu ta kashin kansu ko da suna da bukata ke sa Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi wanda ya kona bakar ruwan da ke cikin ransa fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo yanzu mutum yana ganin Allah ya bashi sama da miliyan ɗari wallahi yana ganin in ya bada kyautan miliyan ɗaya akan aikin masallaci ko gina makaranta ko taimakawa marayu yana ganin kuɗin ƙari ya zafi tab har miliyan ɗaya Allahn fa da ya baka gadi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi masu gadi ne masu maye juna ne in ka mutu sai a ce a rabawa ƴaƴanka su ma in sun mutu a ce a rabawa ƴaƴansu su ma mutu a ce a rabawa ƴaƴansu mustakhlafin saboda ka ko ka ci ka sha kai addini ko ka ƙi zaje ka bawa wasu kai mai gadi Allahn da ya baka kuma yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu yace ka bayar kuma kai rowa fa minkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه so rayuwar sahabbai ba irin tamu bace mala su fa sun ba da rayukansu dan addini sun ba da dukiyoyinsu dan addini komai nan sun ba da dan addinin Allah ya ci gaba ba irin mu bane a yau amma mutum zai iya samun kwatankwaci in muka ce kwatankwaci ai wani abu ne zaka ce ga iri ɗaya ko ga original ga kuma wani dan mai dan kyau da to za ka yi zama ɗan ko fotokofin sai sai kai fatashabbahu bihim in lam takunu mislahu inna tashabbuha bil kirami falahu Allah ta'ala ya samu dace to jama'a kun ji waɗannan addu'o'i kamar yadda suke Allah ta'ala ya dace da mu ah mun ga fasarawa wannan addu'ar na'am tayyib mun gama da ita ko to sai addu'ar neman tsarin Allah daga sharrin bashi da talauci eh wannan addu'ar idan kana yin ta to lallai kai da samun talauci kun yi ban kwana tsakanin kai da talauci insha Allah sannan kuma za ka sami tsarin Allah daga dukkanin cikin ita za mu karanta a gobe in Allah ta'ala ya kai mu Allah ta'ala ya kai mu lafiya sanya mana albarka a rayuwarmu ya dace da mu da alkhairin duniya da lahira ya sanya mu mu rayu akan tauhidi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani cikin mu a ranar alkiyama اللهم إنا نسألك يا الله بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت عنه به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أهلينا وبارك لنا في أموالنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم افتح على أولادنا فتح العارفين واجعلهم هداة مهتدين ولا تجعل منهم جبارا ولا شقيا ولا تجعل منهم جبارا ولا شقيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم شهر في العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا واجبر به كسرنا وقوم به سلطاننا وسدد به ألسنتنا وخذ به بنواصينا بما يرضيك عنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نعوذ بك من الرياء والسمعة نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وأعمالنا غيرك وسواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم قض عنا حوائجنا اللهم قض عنا حوائجنا اللهم قض عنا حوائجنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم